إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي Jama'a sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tarihin Annabi zababbe. Shirin da yake bayar da tarihin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake yi mana. Da farko malam mu ne maka sallama a madadin masu sauraro da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu
وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات To insha Allah yau ma dai zamu ci gaba ne da gabatar da tarihin zamantakewar Larabawa a wancan lokacin kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma zuwan addinin musulunci. Akan Allah bari mu dora.
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu mu ta cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe in ba a manta ba muna ta bayani kafin bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yadda al'adu da ɗabi'u da addini da halayya da zamantakewa ta siyasa ta tattalin arziki ta larabawa take kafin zuwa musulunci daga baya kuma mu ji irin nasarori da addinin musulunci ya samu wajen canza wannan al'umma daga irin waɗancan halaye zuwa halaye masu kyau muna bayani akan alhalatu siyasiyya yanayi na zamantakewa na siyasa wanda larabawa suka samu kansu a ciki kafin isowar addinin musulunci ba da an zakarna hukamal arabi bayan mun ba da labari na irin sarakuna da masu mulki na larabawa ya jumulu bina an nazkura jumlatan min ahwalihim siyasiyya zai kyau a gare mu kuma mu ambata wa masu saurare irin yanayi na yanayin zamantakewa na tsarin siyasa na mulki da ake a cikin larabawa hatta yattadhiha alwada'u har sai yanayin da larabawa suke ciki ya bayyana a gare mu yadda suke gudanar da rayuwarsu kafin isowar addinin musulunci. Fal'aƙataru thalathatu allati kana mujawurata lil ajanibi waɗannan ɓangarori ko yankuna guda uku waɗanda suka yi makotaka da waɗanda ba larabawa ba, kanat halatu hasiyasiya fi tabadu'in yanayin zamantakewarsu na gudanar da mulki na siyasa yana cikin koma baya, wani hitatsin da kuma ɓarewa da yin baya-baya. la mazida alaihi irin barewar da babu ƙari akan yanayin da suka samu kansu a ciki. Faƙad kanan nasu baina sadatin wa abidin, mutane sun kasance tsakanin shugabanni ne da kuma waɗanda ake shugabanta, wato shugabanni masu gida da kuma bayinsu, au hukamin wa mahakomina, ko shugabannin da suke hukunci da waɗanda ake hukuntarwa. Fasadatu wala siyamal ajanibu su shugabanni musamman ma dai waɗanda ba larabawa ba, kana da kullun gunmi duk wata riba duk wani alheri duk wani ci gaba nasu ne wal abidu lahum kullul gurmi su ko bayi koma baya su ne duk wata asara duk wata musifa duk wata fitina duk wani tashin hankali duk wani talauci duk wani jahilci duk wani musifa tana kansu wa bi ibaratin awdah in ma muka dauka da wata fassara mafi bayyana anna ra'aya kanat bi mathabati mazar'atin wato talakawa a wajen waɗannan shugabanni kamar wata gona ce da ake mata shuka idan amfaninta ya fito a girbi turidul mahsulati ilal hukumati amfaninta kawai shine tana kawo amfanin gona zuwa ga waɗanda suke masu hukunci wal hukumatu kanat tastakhdimuha fi malazzatiha wa shahawatiha wa ragha'ibiha wa jawriha wa udwaniha suka hukumomi suna amfani da talakawa wajen more jin daɗinsu na rayuwa da biyan sha'awar ransu da kwaɗaice-kwaɗaicensu da ma in za a yi zalunci a kansu yake ƙarewa hakanan duk wani shishigi da wani wuce gona da iri kan talaka yake ƙarewa amma nasu fakanu fi amayatihim yatakhabbatun suka sauran mutane suna nan cikin duhun kansu suna nan cikin makantansu suna faganniya wato babu shugabanci mai tsari tsarin mulki ne na kama karya tsarin mulki ne إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tarihin Annabi zababbe. Shirin da yake bayar da tarihin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake yi mana. Da farko malam mu ne maka sallama a madadin masu sauraro da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ذاتي وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات To insha Allah yau ma dai zamu ci gaba ne da gabatar da tarihin zamantakewar Larabawa a wancan lokacin kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma zuwan addinin musulunci. Akramuka Allah bari mu dora.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما sauraron mu ta cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe in ba a manta ba muna ta bayani kafin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yadda al'adu da ɗabi'u da addini da halayya da zamantakewa ta siyasa ta tattalin arziki ta larabawa take kafin zuwa musulunci daga baya kuma mu ji irin nasarori da addinin musulunci ya samu wajen canza wannan al'umma daga irin waɗancan halaye zuwa halaye masu kyau muna bayani akan alhalatu siyasiyya yanayi na zamantakewa na siyasa wanda larabawa suka samu kansu a ciki kafin isowar addinin musulunci ba da an zakarna hukamal arabi bayan mun ba da labari na irin sarakuna da masu mulki na larabawa يجمل بنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية zai kyau a gare mu kuma mu ambata wa masu saurare irin yanayi na yanayin zamantakewa na tsarin siyasa na mulki da ake a cikin larabawa hatta yattadhiha alwada'u har sai yanayin da larabawa suke ciki ya bayyana a gare mu yadda suke gudanar da rayuwarsu kafin isowar addinin musulunci فالأقطار الثلاثة التي كان مجاورة للأجانب waɗannan ɓangarori ko yankuna guda uku waɗanda suka yi makotaka da waɗanda ba larabawa ba kan halatu siyasiyya fi tabadu'in yanayin zamantakewarsu na gudanar da mulki na siyasa yana cikin koma baya wani hitatsin da kuma ɓarewa da yin baya-baya la mazida alaihi irin barewar da babu ƙari akan yanayin da suka samu kansu a ciki. Faƙad kanan nasu baina sadatin wa abidin, mutane sun kasance tsakanin shugabanni ne da kuma waɗanda ake shugabanta, wato shugabanni masu gida da kuma bayinsu, au hukamin wa mahakomina, ko shugabannin da suke hukunci da waɗanda ake hukuntarwa. Fasadatu wala siyamal ajanibu su shugabanni musamman ma dai waɗanda ba larabawa ba, kana lahum kullun gunmi duk wata riba duk wani alheri duk wani ci gaba nasu ne wal abidu lahum kullun gurmi su ko bayi koma baya su ne duk wata asara duk wata musifa duk wata fitina duk wani tashin hankali duk wani talauci duk wani jahilci duk wani musifa tana kansu wa bi ibaratin awdah in ma muka dauka da wata fassara mafi bayyana anna ra'aya kanat bi mathabati mazra'atin wato talakawa a wajen waɗannan shugabanni kamar wata gona ce da ake mata shuka idan amfaninta ya fito a girbi. Turidul mahsulati ilal hukumati amfaninta kawai shine tana kawo amfanin gona zuwa ga waɗanda suke masu hukunci. Wal hukumatu kanat tastakhdimuha fi malazzatiha wa shahawatiha wa ragha'ibiha wa jawriha wa udwaniha. Suka hukumomi suna amfani da talakawa wajen more jin daɗinsu na rayuwa da biyan sha'awar ransu da kwaɗaice-kwaɗaicensu da ma in za a yi zalunci a kansu yake ƙarewa hakanan duk wani shishigi da wani wuce gona da iri kan talaka yake ƙarewa amma nasu fakanu fi amayatihim yatakhabbatun suka sauran mutane suna nan cikin duhun kansu suna nan cikin makantansu suna faganniya wato babu shugabanci mai tsari tsarin mulki ne na kama karya tsarin mulki ne na zaman dawa mai ƙarfi shi ka ja gaba wa zulmu yanhattu alaihi min kulli janibin zalunci ko yana an gizowa a kansu ta kowace fuska kowane nau'i na zalunci da kashina ana yin sa a wannan zamani kuma fi istita'atihim at-tazammur wa shakawa ba su da ikon su nuna damuwa ko su kai ƙara ba da ma kai gungunguni ko ka kai ƙara ko ka ce an cuce ka inda zaka kai ƙaran ma babu ka ce an zalunce ka faɗan ma da baki ma ya gagara ma ba ma za ka iya cewa an zalunce ka ba balle wani ya saurare ka ko ya ɗauki fansa da zai karɓo maka haƙƙinka. Balkanu ya samu nalhasfa, an kasance ana ɗanɗana musu ƙasƙanci, wal jaura da zalunci, wal azaba da tsananin azaba, alwanan kowane irin nau'i na azaba ana yi wa talakawa a wannan zamani, sakiti na kuma dole su shuru su karɓa ba su da mafita ba su da inda za su kai ƙara a saurare su. Faƙar kanul hukumu istibdadiyan yanayin hukunci a wannan zamani mulki ne na kama karya wal huququ dha'i'atun haƙoƙi kuwa duka sun tozarta mahaduratun an yi watsi da dukkan wani haƙƙi da kashina haƙƙin bil'adama ne haƙƙin dabbobi haƙƙin mutane haƙƙin iyaye haƙƙin ƴaƴa haƙƙin shugabanni haƙƙin talakawa haƙƙin tsirrai haƙƙin Allah kowa ma ba shi da haƙƙinsa kowa ma an kasa kare masa haƙƙinsa saboda irin rayuwar da ake ciki ta zalunci da son zuciya. Wa amma alƙaba'ilin mujawuratu li hazihi al'aƙatari, su kwa ƙabilun da suka yi maƙotaka da waɗancan yankuna guda uku, fakanu mu zabzabina, su sun kasance suna kai komo, yau ba sa nan suna kan katanga. ta taƙazafuhumul ahwa'u wal aghradu abinda ke wahalar da su ko iska take wasa da mai kayan kara wato yanayin da suka samu kansu iska tana wasa da mai kayan kara yau suna can gobe suna can saboda haka al ahwa'u san zuciyar mutane ta take jefefeniya da su wal aghradu da bukatun jama'a shikenan kawai su dai abinda wani yake so shi suke so bukatar wani kawai suke biya su ba su da ra'ayinsu ba su da bukatar su ba su da san kansu sai abin da wani ya so musu dole. Marratan ya na fi ahalil Iraki wa marratan ya na fi ahalil Shami. Wataran ka gansu suna bin tsari irin na mulkin Iraki, wataran kuma ka ga suna bin mulki suna shiga irin tsari na ƙasar Sham, wato su suna nan tsakani-tsakani. Suna tsakanin wannan yanayi da wannan yanayi. Ba su da gashin kansu, ba su da mulkin kansu, ba su da bukatun kansu. وكان أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة الأوصال Allah ya ce yanayi na wato halayen ƙabilu da suka samu kansu a ciki waɗanda suke cikin yankin jazira wannan ta kasance a tarwatse. Ta galibu alaihal munaza'atul ƙabaliyatu abin da ya fi rinjaye ko ya fi yawa a wannan tsakani shine rigingimu na ƙabilan waktilafat al'unsuriya wa diniya. da saɓani dai da rigingimu irin na ƙabilanci da irin na addini irin wanda dai ake fama da shi yanzu rigingimun addini rigingimun ƙabilanci rigingimu marasa kan gado kullum ai ta kashe-kashe ai ta fitintunu ai ta cin mutuncin juna ai ta sare-sare ai ta rigima mara kan gado hatta ƙala na tsikuhun har wani mai magana da yarensu yake cewa wa ma ana illa min gaziyata in gawat gawaitu wa in tarshar gaziyatu arshidu yana cewa ni ban kasance face dan kabilar gaziya ne in ta halaka na halaka in ta shiryu in shiryu wato ni ba ni da ta cewa ni kawai dan kabilar gaziya ne in sun ce a mutu gobe a mutu yau ba ruwa na kenan wato bayi da ra'ayi in an halaka a halaka tare da shi in an shiryu a shiryu tare da shi wato ya zama dan amshin shata kenan sai abin da aka ce zai yi ba shi da ra'ayi ba shi da aƙida ba shi da manufa bai san a ina yake ba daga ina yake ba ina za shi ba wa ya yi shi me yasa ya yi shi a ina yake ina za shi me zai faru akwai wuta akwai aljanna duk ba abin da ya dada shi da ƙasa game da waɗannan kawai yana rayuwa kamar yadda dabba take rayuwa walam yakul lahu mulkun yad'amu istiqlalahu ba su da wani tsarin mulki wanda yake ƙarfafa samun yancin gashin kansu aw marji'un yarji'una ilaihi ba su da kuma wani mafaka ba su da wani shugabanci da suke komawa gare shi ba su da wani jagaba wanda suke jagorantar su in an ce ayi ayin ya ce a bari a bari shine marji'un wato wata makoma ko wata mafaka ko wani shugaba ko wani bango yarji'una ilaihi da suke komawa gare shi idan al'amari ya rikice a ce aje wajen wane warware wa ya'tamiduna alaihi wanda suke dogara da shi waqata shada'idi a lokacin da aka shiga halin kakani kai وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة Kwama hukumatul hijazi ita ko shugabanci na yankin hijaz faƙad kanat tanzuru ilaiha al-arabu nazarata taqdirin wa ihtiramin larabawa suna kallon wannan shugabanci kallo na girmamawa da mutuntawa wa yarawna haqadatan wa sanadatal markazid dini suna ganin waɗanda suke shugabanci a yankin Hijaz a matsayin su ne shugabanni su ne kuma suke kula da matattara addini hedikwatar addini wato maka da haka suna da girma ba wai don sun cancanci shugabanci ko don ana musu biyayya ba a sai ganin inda suke yin mulkin guri ne da duk wani balarabe yake ganin kimar gurin yake ganin mutuncin gurin yake ganin darajar gurin yake ganin gurin ya cancanci a bashi duk wata irin girmamawa inda mutum zai gamu da wanda ya kashe babansa a cikin garin makka amma sai ya ce ka ci sa'a inda muka haɗu da kai guri ne da nake ganin kimar gurin nake ganin mutuncin gurin inda ba don haka ba to da sai na ɗauka wa babana fansa akan abin da kai masa sai ya kyale shi saboda ganin girman maka وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة الدينية wale ce ita wannan hukuma a gaskiya ta kasance wani cuɗanye ne minas sadaratu dunawiya daga shugabanci na duniya wato akwai bukatun duniya a ciki wal hukumiya da kuma abin tsari na hukunci wa za'amati diniya da kuma jagoranci na addini wato shi wannan tsari na shugabanci wanda yake maka tsari ne na shugabanci da ake amfani da addini domin a samu duniya wasu na addinin tsakani da Allah wasu kuma suna amfani da maka da irin kyaututtuka da ake kawo maka da irin yadda laraba suke girmama maka suke amfani da wannan damar su kuma domin su tara abin duniya wanda wannan nema suka yi faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bayyana yace ka abautawa hubal kada abautawa lata da uzza da manata ai ba latan ce da manatan da uzzan suka yi faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin da lata da manata da uzza da hubal gumaka ne da aka sassaka su ba su da iko su ce a yi ko a bari amma su shugabannin da suke amfani da lata da uzza da manata su suka fito suka yi ta faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ita latan ce da kanta ta fito take faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hakamat bainal arabi bismin za'amati diniya sun yi hukunci tsakanin larabawa da sunan shugabanci na addini amma ba wai addinin ake gudanarwa yadda Allah ya aiko annabi da shi ba wato annabi Ibrahim ya tabbatar musu ko ya gadon musu ko ya koyar musu ba sun caccanza abubuwa sun shigar da abubuwa na son zuciya iri-iri amma dai ana waɗannan abubuwa ne da sunan addini da sunan shugabanci wa hakamat fil harami kuma ta yi hukunci ko ta kafa gwamnatinta ne a nan yankin harami, wa ma walahu da abin da yake kewaye ko yake makotaka da harami, bisifatiha hukumatan tushrifu ala masalihil wafidi na ilal baiti, da sunan kasancewarta hukuma ce wacce take kula da maslaha da waɗanda suke kawo ziyara ɗakin Allah suna kula da maslahansu suna kula da rayuwansu suna kula da cinsu da shansu da kuma ba su kariya da ba su security har sai mutum ya gama aikin hajjinsa kaf ya koma gida to amma fa shi ma zai zo da wani abu wanda za a ba su na irin wannan hidima da suke yi watanfuzu hukuma shari'ati ibrahim kuma tana wato zartar da hukuncin da shari'ar annabi ibrahim ta ce وكان لها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلمان irin irin wannan hukuma tana da tsari da kuma irin wato gudanarwa wanda yake kama da irin tsari na gwamnatin ko kuma na majalisar shawara irin wanda muka yi bayani a baya cewa sun kwaikwayi ko kuma sun ɗau tsari irin na kama irin tsari ne da ake gudanarwa a wannan zamani wanda muke kira tsarin dimokuraɗiyya wanda yake da ɓangarori guda uku akwai ɓangaren executives akwai ɓangaren judiciary akwai kuma ɓangaren legislatives wato akwai majalisar shata dokoki akwai kuma zaɓaɓɓun shugabanni sannan kuma akwai kotu da alƙalai da lauyoyi da wannan shine ake gudanar da irin wannan tsari akan waɗannan murahu guda uku to su sai suka ɗau ɗaya daga ci shine barlaman wato suna da majalisa wanda duk wani babban abu in ya taso za a kai shi wannan majalisa a tattauna ga manyan mutane ga wakilan ƙabilu kamar wato an yi tsari ne na wakilci wato majalisa ce ta wakilai amma sai dai wakilcin ba irin na yankuna ba ne wakilci ne na ƙabilu kamar misali a nan mu ce hausawa suna da wakilci yaraba suna da wakilci fulani suna da wakilci bare-bare suna da wakilci ibo suna da wakilci kowace ƙabila tana da wakilci akwai wakilinta a wannan majalisa wanda shi kuma aikinsa shine ya kare alfarma da mutunci da kima da wannan kabila tasa ta turo shi yayi in ya ga abin da zai amfane ta yayi bayani a gamsu a goyi baya in ya ga abin da zai cuce ta yayi bayani a gamsu a kiyarda wannan shine irin tsarin da suka yi a wannan zamani kama aslafna kamar yadda muka gabatar ko muka yi bayani a baya walakin hazihil hukumatu sai dai wannan hukuma din kanat da'ifatan ba fa hukuma ce mai karfi ba la taqdiru ala hamlil ibi ba ta da ikon iya ɗaukan wani nauyi mai yawa kama wadaha yawma gazwul ahbash kamar yadda ya faru lokacin da aka yaƙi da mutanen habasha da larabawa yadda suka kasa haɗa kansu su ba da wani kyakkyawan tsari da zai kai su ga nasara a wancan lokaci ko kuma irin yadda suna gani aka shigo har garin maka a lokacin da habasha suka zo rushe ka'aba kowa ya ƙi kawo gudunmawar soja in banda an samu kaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a bawa Allah wannan aiki zai yi aikin sa koda su sun kasa shine Allah ta'ala kuma yi aikin da kansa ya turo tairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil فجعلهم كأسف مأكول إليك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات ديانات العرب irin yadda tsarin addini yake a cikin larabawa tunda mun ji yadda yanayin hukunci yake da yanayin tsarin siyasa da zamantakewa abin da ya rage mana shine mu san yaya tsarin gudanar da addini yake a cikin larabawa kafin zuwan addinin musulunci kana mu'azzamul arabi yadinuna bidini ibrahim alaihi salatu wassalam mafi yawan larabawa sun kasance suna bautar Allah ne akan addini irin na annabi ibrahim wato suna kwaikwayon addini irin wanda Allah ya aiko annabi ibrahim da shi منذ أن نشأت ذريته في مكة tun lokacin da zuriya annabi Ibrahim ta taso a Makka tun lokacin da ya kawo zuriyarsa annabi Ismail da matarsa shi annabi Ibrahim din wato Hajara wanda su suka kafa garin Makka to waɗanda suka biyo baya sun yi ta yin addini irin wannan wantashar fi jaziratul arab kuma wannan zuriya ta annabi Ibrahim ta yadu ta barbazu a cikin jaziratul arab wato yankin larabawa fakanu ya'buduna Allah wa yuwahhidunahu sun kasance sun gaji gida suna bauta wa Allah kuma suna kaɗaita Allah da bauta wa yaltazimuna bi sha'air dinihi kuma suna lazumta wa kansu wato suna riko kankan da alamomi na addinin Annabi Ibrahim dinihil hanif dinin Annabi Ibrahim wanda yake tsaftataccen addini wanda ba sa rai a cikin sa hatta tsala alaihimul amadu har zamani yayi tsawo a kansu wato shekaru suka tafi aru aru ana kan irin wannan tsari wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi suka manta da yawa daga cikin abin da aka faɗakar da su aka karantar da su aka wa'astar da su wanda dama addini yana buƙatar jaddadawa duk sanda aka samu tsawon zamani ko tsawon lokaci ana yin addini ta akwai buƙata a ƙara jaddada karatu a jaddada ilimi a jaddada tarbiyya a jaddada zamantakewa a koya wa mutane halaye na ƙwari a sake jaddada maganan amana da gaskiya da mutunci da tausayi da rahama da jin kai da haƙƙin iyaye da haƙƙin ‘ya'ya da haƙƙin shugabanni da haƙƙin talakawa da haƙƙin maƙota da haƙƙin rayuwa da haƙƙin kowa a bashi haƙƙinsa sai an sake jaddadawa mutane wannan ilimin kana sai a sake komawa kan daidai zuwa wani lokaci abin ya ƙara yin sanyi ya sake salamcewa sai an sake wa'azi an karantar da mutane wannan ne ma yasa ake son a ta wa'azi kullum saboda wanda ya manta ya tuna wanda ya sani ya ƙara sani wanda bai sani ba ya sani dama in ana wa'azi dole ne sai ka ji ɗayan uku ake faɗa a wajen wa'azin nan in ma dai ana faɗar abin da ka riga ka sani to wannan ƙara jaddada maka ake cewa abin nan da ka sani ka ƙara riƙe shi da kyau ga wani ma ya ƙara faɗa ka ji an tabbatar maka kenan da abin da ka sani na biyu ka taɓa jin wannan ilimin amma ka manta wannan sai ya zama kamar faɗakarwa ce da tunatarwa aka yi maka akan abin da da ka sani amma ka manta kaga shi ma baka yi asara ba don ka tuno da abin da ka manta na uku wani abin baka ma taɓa jinsa ba a rayuwarka sakamakon wannan faɗakarwa da tunatarwa da wazantarwa sai mutum ya ji sai ya amfana kuma sai ya zame masa alheri da haka ko dai ka sani ka manta a tunatar da kai ko baka sani ba a sanar da kai ko ka sani a ƙara jaddada maka abin da ka sani a cikin ukun nan duka mutum in ya saurara bai yi asara ba yasa ce da zamani ya musu tsawo sai suka mance da yawa abin da aka musu wa'azi illa annahum baqiya fihim at-tauhid sai dai fa suna nan akan tauhidi na kadaita Allah da bauta wa iddatu sha'aira min hadha dini da yawa da wasu alamomi na wannan addinin ba su daina yin su ba sun ci gaba da kiyaye su hatta ja'a amru bin luhayyin ra'isu khuza'ah har sai da aka samu wani mutum mai suna Amr bin al-Hayyin shine shugaban kabilar Khuza'a wa kana qadina sha ala amrin azimin min al-ma'ruf wa sadaqati wal hirs ala umuri dini wannan mutum ya taso akan al'amari na addini yana aikata abubuwa sanannu na zumunta na alheri na ciyawa da yawan sadaka da kwadayi akan al'amarin da ya shafi addini wato ya taso mutumin kirki ana kaunarsa fa ahabbahu nasu mutane suka so shi suka kaunace shi wadanu lahu suka zama sun miƙa wuya gare shi sai abin da yace zannan minhum annahu min akabiril ulama'i wa afadilil awliya'i mutane sun kyautata masa zato cewa ko yana cikin manya-manyan malamai ne gawurtattun malamai hamshakan malamai kuma yana cikin manyan masu darajoji na waliyan Allah لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ثم إنه سافر إلى الشام أنا cikin wannan yanayi sai ya tafiya zuwa ƙasar Sham fara'ahum ya'buduna al-awthana da yaje sai ya tarar da mutane a ƙasar Sham suna bautawa gunki fasta hasana zalika sai ya ji daɗin wannan ya kyautata shi a ransa ya ji wannan ai abu ne mai kyau wa zannahu haqqan ya ɗauka bautar gunki gaskiya ce tunda ya ga sham li anna shama mahallur rusuli wal kutubi saboda zatansa abin da yasa ya ɗauka bautar gunki daidai ce ya ga ana yi a ƙasar sham sai ya ɗauka tunda sham babban gari ne mahalli ne na manzanni da littattafai sai ya ɗauka to daidai suke faƙadima ma'ahu bi hubal shine ya ɗauko gunkin hubal ya taho da shi garin Makka. Wato ya koyo wannan al'ada ta bautar gunki ne a ƙasar Sham, da aka sai ɗauko gunkin Hubal, shi ne gunki na farko da aka fara zuwa da shi yankin Makka. Waje alahu fi jofil ka'abati, yana zuwa kusa ya sa shi a cikin Ka'aba, kenan shi Hubal ma a cikin Ka'aba aka ajiye shi. Wada a ahala makkata ila shirki billah fa ajabuhu. Sai ya kirawo mutanen Makka zuwa ga su haɗa Allah da abokin tarayya. su ko basu yi wata wata ba suka amsa masa thumma lam yalbas ahlal hijazi an tabi'u ahla makka ana nan ko yau da gobe tunda mutanen makka sune jagorori sai mutanen hijaz gaba daya suka ga cewa tunda mutanen makka suka koma bautar gunki to kuma akwai wani alheri kenan a cikin bauta gunki kun ga amr bin luhay al-khuzai ya sunnan tabarna shi ya fara kawo bautar gunki cikin garin makka gunkin farko kuma da ya fara kawo shine gunkin hubal li'annahum wulatul baiti wa ahlul harami abin da yasa aka gamsu da bautar gunki har aka karbe ta ana yi ana ga su mutanen maka duk abin da suka fara to daidai ne saboda su ne masu kula da ɗakin Allah kuma su ne waɗanda suke a harami wa kana hubal min al-aqiq al-ahmar an yi shi ne da wani dutse ja wani jan dutse ne mai tsada wanda ake abin wuya da shi to da shi aka yi wannan gunki na hubal ala surati insani kuma an yi shi ne akan sura ta mutum maksurul yadil yumna sai dai hannunsa na dama a karye yake a darkatu quraishun kazalika hakanan quraishawa suka tarar da shi da karyayyen hannu faja'alu lahu yadan min zahabin shine suka yi masa hannu na zinare wa kana awwala sanamin lil mushrikina wa a'zamuhu wa aqdasuhu indahum shine mafi girma shine farkon gunkin da mushrikai suka fara bautawa shi yafi girma a gurin su shi yafi tsarki a gurin su suna girmama shi kamar da zuwa cikin kitabul asnam libin kalbi shafi na
28 وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات tunan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zaɓaɓɓe za mu tashi a inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات To masu sauraronmu yau ma dai cikin ikon Allah a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda a cikinsa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum. Muna godiya ga ɗimbin masu sauraronmu da suke aiko mana da saƙonni na godiya da kuma addu'ar fatan alkhairi da fatan Allah ya sakawa wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri wato Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da alkhairansa amin. To a madadin dukkan 'yan uwa abokan aikin da suka saba bayar da gudunmawa domin samun nasarar kawo muku wannan shirin, Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku da cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم إذا خنعتم خنوع الموفقين mu wajen canza wannan al'umma daga irin waɗancan halaye zuwa halaye masu kyau. Muna bayani akan alhalatu siyasiyya yanayi na zamantakewa na siyasa wanda larabawa suka samu kansu a ciki kafin isowar addinin musulunci. Ba da an zakarna hukamal arabi bayan mun ba da labari na irin sarakuna da masu mulki na larabawa ya jumulu bina an nazkura jumlatan min ahawalihim siyasiyya. zai yi kyau a gare mu kuma mu ambata wa masu saurare irin yanayi na yanayin zamantakewa na tsarin siyasa na mulki da ake a cikin larabawa hatta yadda zai halwada'u har sai yanayin da larabawa suke ciki ya bayyana a gare mu yadda suke gudanar da rayuwarsu kafin isowar addinin musulunci falaqtaru thalathatu allati kana mujawirata lil ajanibi waɗannan ɓangarori ko yankuna guda uku waɗanda suka yi makotaka da waɗanda ba larabawa ba kan halatu hasiyasiya fi tabadu'i yanayin zamantakewarsu na gudanar da mulki na siyasa yana cikin koma baya wani hitatsin da kuma ɓarewa da yin baya-baya lamazi da alaihi irin ɓarewar da babu ƙari akan yanayin da suka samu kansu a ciki faƙad kanan nasu baina sadatin wa abidin mutane sun kasance tsakanin shugabanni ne da kuma waɗanda ake shugabanta wato shugabanni masu gida da kuma bayinsu au hukamin wa mahakumina ko ko shugabannin da suke hukunci da waɗanda ake hukuntarwa fasadatu wala siyamal ajanibu su shugabanni musamman ma dai waɗanda ba larabawa ba kana da kullun gunmi duk wata riba duk wani alheri duk wani ci gaba nasu ne wal abidu lahum kullul gurmi su ko bayi koma baya su ne duk wata asara duk wata musifa duk wata fitina duk wani tashin hankali duk wani talauci duk wani jahilci duk wani musifa tana kansu wa bi ibaratin awdah in ma muka dauka da wata fassara mafi bayyana anna ra'aya kanat bi masabati mazar'atin wato talakawa a wajen waɗannan shugabanni kamar wata gona ce da ake mata shuka idan amfaninta ya fito a girbi turidul mahsulati ilal hukumati amfaninta kawai shine tana kawo amfanin gona zuwa ga waɗanda suke masu hukunci wal hukumatu kanat tastakhdimuha fi malazzatiha wa shahawatiha wa ragha'ibiha wa jawriha wa udwaniha suka hukumomi suna amfani da talakawa wajen more jin daɗinsu na rayuwa da biyan sha'awar ransu da kwaɗaice-kwaɗaicensu da ma in za a yi zalunci a kansu yake ƙarewa hakanan duk wani shishigi da wani wuce gona da iri kan talaka yake ƙarewa amma nasu fakanu fi amayatihim yatakhabbatun suka sauran mutane suna nan cikin duhun kansu suna nan cikin makantansu suna faganniya wato babu shugabanci mai tsari tsarin mulki ne na kama karya tsarin mulki ne na zaman dawa mai ƙarfi shi ka ja gaba wa zulmu yanhattu alaihi min kulli janibin zalunci ko yana an gizowa a kansu ta kowace fuska kowane nau'i na zalunci da kashina ana yin sa a wannan zamani kuma fi istita'atihim at-tazammur wa shakawa ba su da ikon su nuna damuwa ko su kai ƙara ba da ma kai gungunguni ko ka kai ƙara ko ka ce an cuce ka inda zaka kai ƙaran ma babu ka ce an zalunce ka faɗan ma da baki ma ya gagara ma ba ma za ka iya cewa an zalunce ka ba balle wani ya saurare ka ko ya ɗauki fansa da zai karɓo maka haƙƙinka. Balkanu ya samu nalhasfa, an kasance ana ɗanɗana musu ƙasƙanci, wal jaura da zalunci, wal azaba da tsananin azaba, alwanan kowane irin nau'i na azaba ana yi wa talakawa a wannan zamani, sakiti na kuma dole su shuru su karɓa ba su da mafita ba su da inda za su kai ƙara a saurare su. Faƙar kanul hukumu istibdadiyan yanayin hukunci a wannan zamani mulki ne na kama karya. Wal hukuku za'i'atun, haƙoƙi kuwa duka sun tozarta, mahaduratun an yi watsi da dukkan wani haƙƙi da kashina, haƙƙin bil'adama ne, haƙƙin dabbobi, haƙƙin mutane, haƙƙin iyaye, haƙƙin ‘ya'ya, haƙƙin shugabanni, haƙƙin talakawa, haƙƙin tsirrai, haƙƙin Allah, kowa ma ba shi da haƙƙinsa, kowa ma an kasa kare masa haƙƙinsa saboda irin rayuwar da ake ciki ta zalunci da son zuciya.
إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وأما القبائل المجاورة لهذه الأقطار سوك قبيلون دا سكي مقوتكا دا ودن چن ينكنا قداؤكو فكانوا مذبذبين سوسن كسن جيسنا كيكومو yau ba sa nan suna kan katanga ta taƙa zafuhumul ahawa'u wal aghradu abin da ke wahalar da su ko iska take wasa da mai kayan kara wato yanayin da suka samu kansu iska tana wasa da mai kayan kara yau suna can gobe suna can saboda haka al'ahwa usan zuciyar mutane ta take jefefeniya da su wal aghradu da bukatun jama'a shikenan kawai su dai abinda wani